الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala a hudu ku sheru ko biyu domin ce gaba da karatun wannan littafin mai albarka na sunan abi dawud a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna sha hudu ga watan zulqa'da hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 88 a cikin kitabul manasik littafi mai bayani akan hukunce-hukuncen aikin hajji idan ba a manta ba za mu tashi babul kariyi kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine إذا لم تخش عاطبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء ɗaya daga cikin magabata ne wanda ake cema abu tamam rahimahullahu ta'ala yake nuna mahimmancin ɗabi'a ta kumya a wannan baitin ya ce idan lam taksha aqibatan layali wa lam tastahi fasna fasna ma tasha'u idan har baka tsoron ukubar Allah kuma baka kumya to ka aikata abin da kake so yace fala wallahi ma fil aishi khairun wala dunya idza dhahaba al haya'u yace na rantse da Allah babu alkhairi a cikin duniya matukar kumiya ta tahi daga al'umma matukar babu kumiya a cikin mutane yace to duniya ba ta da alkhairi wannan kuma maganar tasa ta yi daidai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna min kalami annubuwati alula idza lam tastahi fasna' ma tasha'u in baka kumiya to ka aikata abin da kake so ma'ana alama ce ta mutumin da baya da kumiya wanda duk abin da ya ga dama yana yi kuma ita kumiya ɗai ce daga cikin ɗabi'u wanda suke nuna imanin mutum hasali ma malamai suke cewa a cikin ɗabi'u babu ɗabi'a da ta kai kumiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alhaya'u min al-iman kumiya wani yanki ne na imani an samu wani daga cikin sahabbai da ya shahara da kumiya tsananin kumiya ya mahi budurwa mace kumiya to har sai aka samu wasu suna mishi faɗa kai kai kumiyar ka ta yawa to sai manzo Allah ya ce ma mai masa wa'azi akan kumin shi ta yawa sai ce da'ahu fa innal haya la ya'ti illa bi khair ka bar shi domin kumiya ba ta zuwa da komai in ba alkhairi ba wuri guda ne kumiya take zuwa da sharri babu alkhairi a cikinta shine wajen neman ilimi mutum ya ce yana jin kumiyar ya zo ya zamna a cikin yara ko ya zamna a gaban wanda yana ganin ya girme shi to wannan kumya ita ake ce ma girman kai rawanin tsiya abin da yasa na bude karatu da wannan baitutukan shine akwai ƙara guda biyu ko koke guda biyu da wasu 'yan uwa suka kawo mini wanda suka ce inda dama a ja kunnen mutane a kansa matsala ta farko ita aji ne na ji ta ɗaya daga cikin malaman mai yi wa'azi a kai shine a garan marshe a kasuwa kun san akwai wanda ba musulmi ba sosai a ciki to irin wannan lokacin na zahi ana samun da yawa daga cikinsu suna ɗebe riga su zamna tumbur a cikin kasuwa mace za ta zo ta shiga shagonsu suna zamane ba su da riga ko ma su iya yawo a cikin kasuwa ba su da riga tumbur wannan ɗabi'a ku tabbas ɗabi'a ce wadda ta saba ma addininmu na musulunci domin cibiyar mutum zuwa abin da ya kasa al'auran namiji ce kamar yadda zai suturta al'aurarsa ta tsakiya to haka ita ma cibiya zai liƙe ta wanda wannan abin da suke yi shi yasa aka samu su daga cikin matasa suna koyi da su zan ce nan nake ba a jiya ba shekaran ba a jima ba shekaran jiya na hutu da dare ina dan yawatawa ina dan muraja'a sai na zo da wasu matasa a fada zazzamne kowa ya hudu riga ina suka koyi wannan ga arna domin a ɗabi'ance a ƙasashenmu ko ba musulunci ba a ɗabi'anmu mutum baya hutowa babu riga balle ma to kankat musulunci ya hana wannan kinan laihi ne mutum ya hudda riga komi zahin da kake ji inda mutane na ganin ka to kada ka hidda rigarka in ba kada a cikin ɗakinka ba in kai haka to duk wanda ya kalle ka ya kalli cibiyarka zuwa ƙasa to kana da zunubi domin ya kalli al'aurarka kira da za mu yi a nan shi ne 'yan kasuwa su iya kai kokensu ga gwamnati don saboda a ɗauki mataki ga annan da ke wannan don za su lalata tarbiyyar 'ya'yanmu su tanda suna ƙasar musulmai kuma ƙa'ida kahuri in zai zamna a ƙasar musulmai shine bi dokokin musulmai ya sa tufafi wanda ba za su bayyana al'aurarsu ba da abin da ya kama da haka rishin kumya kuma na uku da ake a kasuwa yanzu shine hutsari a inda bai dace ba shi kuma ɗaya daga cikin uwa ne ya min wannan ƙarar yace zaka gani ga dush biblik wanda mutum zai biya ya shiga ya hutsari ya yi ban haya amma mutum sai ya zo gehe inda mutane in yi tsaye yana hutsari ana kallonsa ana kallon aurarsa amma zai zo ya yi tsaye yana hutsari ana kallonsa tabbas wannan laihi ne manzon Allah ya la'anci mutumin da yake bari ana kallon al'aurarsa da kuma mutumin da yake kallon al'auran mutane kenan wannan ɗabi'a ce wadda take ta saba ma kumya dama ɗan magana suka ce alhaya'u ya suddu anil qabihi ita kumya ita take sa mutum yayi ya nisanci mummunan abu daga lokacin da aka ce mutum baya da kumya to komai zai iya yi Allah ka arzuta mu da ɗabi'a ta kunya ka nesantar da mu da ɗabi'a ta rashin kunya za mu tashi babul kari babi mai bayani akan alkari alkari shine al'ajir wanda za a ɗauka aiki a da lokacin larabawa sun kasance idan za su yi balaguro suna ɗaukan mutum aiki ba bawa ba ne sai a ɗauke shi aiki shi aikinsa shine idan aka yi balaguro duk inda aka sabka shi zai kula da dabbobi yana ciyar da su yana shayar da su idan suna da wata bukata sai musu wannan shi ake ce ma alkari ko kuma al'ajir dan aiki da za a dauka to wannan babin zai muna bayanin idan aka dauke ka aiki a balaguro na zuwa aikin haji kai ma ka je shin kana da ladar aikin haji tunda kai aiki ne kai ka ba mi ba ba haji ba shine abin da zamu gani anan mala yace haddathana musaddadun haddathana abdul wahid ibn ziyad حدثنا الألاء ابن المسيب حدثنا أبو أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه ناكسا شمتني واندا أكي توكا تاهيا في هذا الوجه أئر ونن هسكر معنا أئر ونن بلاغرون زوا أيكن حجي وكان ناس يقولون لي mutane wasu daga cikin mutane sun kasance suna ce mini innahu laysa laka hajjun kai fa baka da haji tunda aiki ne ka zo dalilin aiki ne ka biyo masu haji falaqitu ibn umara sai na hadu da ibn umar faqultu sai nace ya aba abdurrahman ya kai abu abdurrahman inni rajulun ukuri fi hadha alwajhi ni mutun ne wanda nake balaguro tare da masu balaguro don yi musu hidima wa inna nasan ya koluna li innahu laisa laka hajjun wasu mutane suna ce mini ba ni da hajji faƙala ibn umar sai ibn umar ya ce alaisa tuhrimu wa tulabbi wa tatufu bil baiti ba kana yin ihrami ba kuma kana yin labbaik allahumma kuma kana tawafi na ka'aba wa tufidu min arafatin kuma kana tsayuwar arfaha a kwararo tare da kai wa tarmi aljimara kuma kana jihon shedan qala qultu bala sai nace eh qala sai ce fa inna laka hajjan to kai ma kana da haji jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutun yazo wajen ma'aikin Allah fa sa'alahu sai ya tambayta an misli ma sa'altani irin tambayar da kai mini fa sakata anhu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya shiru falam yujibhu bai amsa masa ba hatta nazalat hadhihi al-aya har sai da wannan ayar ta sabka laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laihi akan ku don a cikin aikin haji kun nemi wani abu na falalar ubangijinku na kasuwanci ko biya ko abin da kama da haka fa arsala ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya tura zuwa gare sa wa qara'a alaihi hadhihi al-aya sai karanta mishi wannan ayar wa qala sai ce laka hajjun kana da haji wannan hadisin kenan wani mutum ne wanda yake bin mahajjata amma shi aiki ne ake ɗaukarsa don ya rika kula da dabbobi to shi ne sai wasu mutane suke rika ce masa kai fa ba ka da ladar hajji tun da ba hajji ba ne ya kawo ka hidima ce ka zo yi ma masu hajji to sai ya ga ai shi ma yana yin aikin da ake yi shi ne sai ya tambayi ibn umar wai shin haka ne ba da hajji don ya zo yi ma masu hajji hidima sai ibn umar ya ce masa a'a kana da hajji domin irin wannan tambayar an taba ma manzon Allah ita dalilin wannan wannan aya ta sabko laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum a takaice wannan hadisin abin da yake nuna mana shine da a ce mutum zai yi balaguro ba dan aikin hajji ba amma sai aka yi daidai da aikin hajji sai ya je hajji to wannan hajjin nasa yana nan kenan shi wanda aka ɗauka aiki aka yi balaguro da shi kamar ya jehi tsuntsu biyu da dutse guda ko ya samu biya na aikin da ya sannan kuma ya yi aikin haji misalin su misalin ɗalibai wanda suke karatu a madina ana gani da kyau ko suna karatu in lokacin aikin haji kuma su samu dama su yi mi zai su yi haji akwai a malaman makasit suna raba niyya guda biyu akwai anniyatul asliya akwai anniyatul far'iyya akwai niyya ta asali akwai niyya wadda take hituwa daga ta asali niyya ta asali shine ka je karatu to bayan wannan kuma sai aka samu wata niyya far'iyya ka je kai aikin haji kenan babu lahi a ciki ana iya samun niyya biyu a cikin abu biyu kuma a samu ladarsa wallahu ta'ala a'lam حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعدة حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن أبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنن mutane sun kasance a kwanakin a farko na al'amari na hajji a musulunci kanu ya tabaya'una biminan kenan mutane sun kasance a farko na al'amarin hajji a da sun kasance suna saye da sayarwa a mina wa arafa da arafa wa suqi zilmajazi da kasuwar zilmajaz wa mawasimil hajji da kuma wurin tattaruwar aikin hajji fakhaful bai'a wa hum hurumun daga baya sai suka rika tsoron kasuwanci alhali suna da ihrami fa anzalallahu subhanahu sai Allah ya sabkar laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajji a cikin a mawasimul hajji mawasimul hajji shine mujtama'ul hajji ma'ana wurin taruwa na aikin hajji قال يتي فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف عبيد بن عمير يبان لاباري توا يا كسنتينا كانت ونا آير أهكا أتكين القرآن معنى أن ساموت رواية تزودا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج أن سامي رواية أهكا القرآن da muke da anan akwai fi mawasimil hajj babu ko to an samu kira'a sai dai wannan kira'a ce shazza kira'a ce wadda ba a aiki da ita sai dai ana kawo ta a babi na tafsiri don a bayyana ayar ta zo ne a wajen bayanin aikin hajji حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك أخبرني ابن أبي ذئب عن أبيد بن عمير قال قال أحمد بن صالح كلاما معناه أنه مولى ابن عمر عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول ما كان الحج متاني أفركم أيكن حج مسلم كانوا يبيعون sun kasance suna saye suna sayarwa suna kasuwanci fa zakara ma'anahu sai ya ambaci ma'anarsa ila qaulihi har zuwa fadin sama wasimil hajj wurin taruwar aikin haji a takaicin uwa masu girma abinda wannan babin yake nunawa babu laihi mutum yayi kasuwanci a wajen aikin haji ana gane da kyau ko musamman a lokuta na mina lokutan da ake kwanaki amma lokacin da ake dawafi da kuma lokacin da ake tsaye a wajen tsayuwa ta arafa irin wannan wuraren ana nisantar kasuwanci ana gane da kyau ko wannan yana namuna yadda musulunci addini ne wanda ya kula da duniya da lahira ba addini bane wanda yace ka nisanci duniya ba addini bane kuma wanda yace ka nemi duniya kawai wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kenan ta baki ita ba karatu ake yi amma ba kidi wancan ba fa ana ganin da kyau ko malamai suka ce ad-dunya mazra'atul akhirah ita duniya wuri ne wanda ake noman lahira kenan dole sai kai rayuwa a duniya a duniyan ne zaka iya shibka abinda zaka girba a ina a lahira a takaice dai musulunci bai bar mutum ba ya ce lahira kawai zai sama gaba ya manta da duniya babun fisabi ya hujju babu mai bayani dangane da asabi jariri da zai yi aikin hajji idan aka ce asabi huwa maduna tamyiz shine yaron da bai kai shekara bakwai ba shi ake ce ma asabi ana gane da kyau ko ya bambanta da alwalad ya bambanta da ashab ya bambanta kuma da alfata kenan asabi shine yaron da bai kai shekara bakwai ba shi ake jima asabi kin dan shekara biyu dan shekara uku duka suna ci حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء من ظل الله يكسن أروحاء سنوريني falaƙiya rakban sai ya haɗu da wasu fataki wasu jama'a fasallama alaihim sai musu sallama su ma mutanen za su je aikin hajji ne sai musu sallama faƙala sai ya ce manil ƙaun ku suwaye faƙalu suka ce almusulmi na mu musulmai ne faƙalu sai suka ce faman antum to ku suwaye ƙalu sai suka ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai mu jama'ar manzon Allah ne tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa fa fazi'at imra'atun sai wata mata ta yi sauri fa akhadat bi'adudi sabiyin sai ta kama haƙarƙari na yaro an san haƙarƙari ko ɗan yamai ba san haƙarƙari ba idan aka ɗauki yaro hakan ga ciki ake kamawa ko kuma nan ake kamawa nan ko yawa to nan shi ake ce ma haƙarƙari abin da ya nan ne zuwa nan duka ana ce mishi haƙarƙari kenan shine sai ta kama haƙarƙarin wani ɗan yaro ta ɗago shi haka da hannu guda ana gane da kyau ko fa akhrajathu min mahaffatiha sai ta huddo shi daga haudaji kinta haudaji shine laraba in suka dora mace saman raƙumi akwai irin ruwa da ake mata shine haudaji ana gane da kyau ko to sai ta huddo shi daga wannan haudagin ta ɗaga shi faƙalar sai ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah halli haza hajjun shin wannan yaron yana da hajji ƙala sai manzon Allah ya ce na'am eh yana da hajji walake ajirun kuma kima kina da lada da manzon Allah ya ce walake ajiruhu da kenan ya nuna yaron bai da lada wake da lada uwarki da lada wannan me yake nunawa na farko idan yaro karami yayi ibada iyayensa za su samu lada shi yasa ka'ida ce malaman fiqh suke cewa ajru ibadati sabiyyi lahu wa liman amarahu biha ajru ibadati sabiyyi lahu wa liman amarahu biha ladar ibadar karamin yaro wanda bai kai dokar zunubi ba za a ba shi lada kuma a ba wanda ya umurce sa kenan ko ba wa ko ba iyayen suka umurce sa da yi ba ko kanan ka ne ka kula da yana zuwa masallaci to duk lokacin da ya sallah zaka mi zaka samu lada domin ajru ibadati sabiyyi lahu wa liman amarahu biha aikin haji ya bambanta da sauran ibadu musamman sallah da kasancewarsa ba a shartanta at-tamyiz a ciki ba kun sai yana daga cikin sharadin sihhatus sala at-tamyiz ko yana daga cikin sharadi na ingancin sallah shine at-tamyiz balaga kun san sharadi kala biyu ne akwai shartul wujub akwai shartus sihha akwai sharadi na wajibci akwai kuma sharadi na inganci to yana daga cikin shurutu sihhati salati at-tamyiz sharuɗin sallah ta inganta at-tamyiz ma'ana yaro ya kai shekara bakwai yaro ɗan shekara biyar zuwa ƙasa idan yayi sallah asali sallar ba ta yi ba don mi don baya da cikakken wayo shi yasa malaman fiƙiyoyi suka zo a tamyi su su ce wayo yaron da bai da wayo in yi sallar ba ta yi ba asali amma ana sa ya yi don ami da a koya mishi amma shi kuma aikin hajji idan yaro ya yi ko da bai da wayo ko ɗan shekara biyu ne aka yi aikin hajji tare da shi duk abin da ake yi na aikin hajji aka yi da wannan yaron to wannan yaron zai za a bashi ladar yana da mi yana da mi yana da haji shi ma za a cin shi dan karamin alhaji sai ji alhaji ko to amma sai dai malamai sun yi tafaki akan cewa wannan ba haji bane na farilla domin shi lokacin shartu siha ne ke gare shi ba shartul wujub ba shartul wujub shine albulugh kenan yaron idan ya balaga dole sai ya mi dole sai aikin haji gini da ana goye da kai a da ana zuwa da goyo aikin haji da ana goye da kai an je aikin haji karka ce a baka zuwa haji a'a wancan haji da kai ba dole bane yanzu da ka balaga dole sai kame sai ka je kai haji na farilla walillahi ala nasi hajjul bait man istata ilayhi sabila kenan khitabi na wannan ayar yanzu da ka balaga ne ya hau akan ka an gane wannan matsalar da kyau ko wallahu ta'ala a'lam malam yace babun fil mawaqit babi mai bayani dangane da almawaqit almawaqit shine mufradkinsa shine miqat lokaci ko lokuta aikin hajji yana da lokaci kala biyu akwai almiqatul zamani akwai almiqatul makani lokaci na wuri da kuma lokaci na zamani shi lokaci na zamani sune ashhurul hajj shi ba ko da yaushe ake daukan niyya ba na aikin haji sai wannan ashhurul hajji kin wanne ashhurul hajji aha ku ba mu ashhurul hajji watannin da ake ake ya halatta dauniya aikin haji a shawwal aha zulqa'da zulhijja duka ne wasu malamai suna cewa duka suna cewa a'a a ce dai kwana goma ko kwana goma harko na watan zulhijja don bayan wannan kwana goma ko kana so ko baka so ba za ka yi aikin hajji ba sai dai wata shekara domin da an yi tsayuwar arafa shi kenan ta wuce to kenan shi aikin hajji wannan watannin kawai ake yi ɗaukar niyyar shi amma umara kowane lokaci za ka yi ɗaukar niyya to wannan shine miqatul zamani na hajji to miqatul makani shine wurin da ake zuwa a ɗauki niyyar aikin hajji to su ne wannan hadisan za su yi bayani a kowane bangare na duniya ka huto in za ka shiga a saudiya akwai akwai mai ke da suna akwai mai kati wurin da ya kamata ka tsaya ka dauniyar aikin hajji kamin ka shiga a cikin makka malam yace haddathana al-qanabi عن مالك حاء حدثنا أحمد بن يونس حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة من ظن الله ياسن يا ممتعنا مدينة ذو الحليفة وجن أوكر إهرامي وجن أوكر نير هجي دا أمرا ولأهل الشام الجحفة متعنا الشام كما جحفة ولأهل نجد قرنا سكم متعنا نجد أنسى مسو قرن المنازل وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم لا بار يا رسكوني أكن شوا mutanen yaman kuma ya lamlam aka sanya musu duk sunan wuri ne حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه من ظن الله يا سنيا ميكاتي سيجي ما أنا روانتا حديث قال أحدهما ولأهل اليمن يلملم متانا يمن كما يلملم أكسا مسو وقال أحدهما alamlam wasu masu riwaya alamlam suka ce maimakon ya lamlam kala ya ce fahunna lahunna su wa'annan wuraren na ɗaukan niyyar aikin hajji lahum na mutanen da suke a wurin ne waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna da kuma wanda suka biyo ta washeshen nan wanda ba 'yan garin ba ne mimman kana yuridul hajja wal umra daga cikin waɗanda suka zo suna nuhin su yi aikin hajji ko umara wa man kana duna zalika wanda kuma ya kasance bai kai haka ba ana gane da kyau ko ma'ana shi zai iya isa makka kamin ya kai ga wani miƙati shine ma'anan wa man kana duna zalika qala ibn tawus ibn tawus yace min haythu ansha to shi wannan ta inda ya fara qala yace wa kadhalika hatta ahlu makkata yuhilluna minha haka kuma hatta mutanen makka su ma za su dau ihlali za su dau niyan aikin hajji a makka kenan mutanen makka da garuruwan da suke kewaye da makka wanda ba su kai madina ba su za su daga garuruwan suke daukan aikin hajji don su miƙati bai kai gare su ba amma mutanen da suka biyo ta makka ko kuma suka biyo ta riyab to dukkansu akwai inda za su ɗaukan miƙati domin za su bi su wuce miƙatin ana gane da kyau ko mali ce haddasana hisham ibn buhrama almada'ini haddasana al'ufafa haddasana al-mu'afa ibn imrana an aflah ya'ni ibn humayd عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق من ظن الله يسمى متنع عراق za ta irka ya kasance shine wajen daukan ihraminsu حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق الأقيق وظن الله ياسن الأقيق يكسن تشيني ميكاتي نمتان المشرق sai dai wannan hadisin bai inganta ba حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كن جواني سابن سنانا ما تاكو حكيمة ينسيكو ساونا الدكشنري كنكو ko in sa a nawa sun na san ku ba rubuta kuke ba hukaima hukaima na'am in ka samu diya kana isa mata hukaima ma'anan hukaima shine mai mai hikima kuma sunan sahabiya ce kenan ka gani in ka sa kenan nurun ala nur ne عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ta ji manzon Allah yana cewa man ahalla bi hajjatin aw umratin min al-masjid al-aqsa ila al-masjid al-haram duk wanda ya dau niyyar haji ko umara daga masallacin Qudus har zuwa masallacin Harami ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi to za a gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa wa ma ta'akhkhara da abin da ya jinkirta aw wajabat lahu al-janna ko kuma aljanna ta tabbata a kansa shakka abdullahi ayyatahuma abdullahi ya yi shakka ne wanne daga ciki ne ya ce wajabat lahul janna ko gufira lahu ne ya ce qala abu dawud yarhamullahu waki'an Allah ya yi rahama ga wakiya ahrama min baitul maqdis domin shi ya taba daukan ihrami daga baitul maqdis ya'ani yana nuhi ila makka wannan hadisin da ya inganta sai inda ƙarhi na ya kare ni sai na yi haka wai a wannan hadisin aka ce idan mutum ya je masallacin Qudus masallacin Palestine wanda ake fada a kansa ya dau daga can ya dau niyan aikin haji ko niyan umara daga can yayi yayi masallacin harami ya je haji ko umara to za a gafarta masa gaba ɗin zunubansa da wanda yi da ma wanda bai yi ba ana gani da kyau ko daga jin hadisin kamin gari ma ingancin shi ya kamata ga itan sama a ce zunubi an gafarta ma da wanda kai da wanda baka yi ba wannan wake da shi wake da wannan gafarar qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar manzo Allah daike da wannan shi dai Allah ya ma wannan garantir sai mutanen Uhud sai mutanen da suka suka halarci yakin yakin Badr Allah ya ce gaba ɗaya ya gafarta musu to an samu ni sahabi daga cikin su yayi laihi Umar ya so ya cire mishi kai sai manzo Allah ya ce kai baka san da ya halarci yakin Badr ba ai Allah ya ce duk wanda ya halarci yakin Badr ya yahi mishi kina wannan zunubin Allah ya riga ya yahi mishi ma ana gane da kyau ko to a take wannan hadisin bai inganta ba da ka ji hadisi ya cika falala da yawa to ka binciki ingancinsa amma kun ba wannan kisa a yi wurgi da shi ba a dai binciki inganci da ka ji an ce kai raka a kaza ka karanta lahaula ko kuma ka karanta salati kaza za a baka ladar annabi dubu ka san shi ma wannan yana cikin dubun bala'i ko wanda ya faɗi wannan maganar yana cikin dubun bala'i tun da yawa manzo Allah ƙarya حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج حدثنا عبد الوارث حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي حدثنا زرارة بن كريم أن الحارث ابن عمرو السهمي حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات يتي نازو وجمع أيكين الله amina yana a arafa wa kada a fala bihin nasu alhali mutane sun tsaida shi lokaci mai tsawo suna masa tambayoyi kala ya ce fataji'ul a'rabu sai mutanen ƙauye su zo fa'iza ra'au wajhahu idan suka ga huskarsa ƙalo sai su ce haza wajhul mubarakul kai wannan huska ce mai albarka kala ya ce wa wakata za ta irkin li ahli iraq sai ya sanya ma mutane iraq za su irk wannan hadisin yana nuna yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke gogoriyo wajen ganin sun hada ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah ya je aikin haji mutane suka yi ta gogoriyan kallon shi musamman mutanen ƙauye wanda ba su saba ganin shi ba ana gane da kyau ko kuma wannan haduwar da manzon Allah da za su yi shine abin da zai ba su damar su zamanto sahabbai ko don ba a ce ma mutum sahabi sai in ya haɗu da manzon Allah sallallahu kuma ya imani da shi as-sahabiyyu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata 'ala al-iman mutunan da ya haɗu da manzon Allah yayi imani da shi kuma har ya mutu akan me akan imani kaga su Abu Lahab ba su jigo da kuma wanda suka yi ridda bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suka mutu a haka malam yace babul ha'idi suhillu bil hajji babi mai bayani akan mai haila da za ta ɗauki aikin hajji a takaice wannan babin da muka gabatar yana bayani ne akan shi aikin hajji ba wai kawai duk lokacin da mutu ga dama bane zai yi akwai lokaci ƙayyadadde kuma akwai wuri ƙayyadadde da ake mi da ake ɗaukan niyya misali in ka tashi daga niger kuka sabka a madina in har ka wuce makka to ba ka daman kai umara in har ka wuce ka wuce madina ka shiga makka ba ka da damar kai umara ko haji dan mi dan ka tsallake kemi ka tsallake kemi miƙati ka tsallake kemi miƙati wanda shine kenan shi yasa miƙati muhimmancin sanin sa shine kasancewar in ka tsallake sa to ba za ka iya yin umara ba in ka tsallake sa ba za ka iya yin hajji ba sai in ka wuce da niyan umara ka je sai ka walwale ihrami kana a makka lokacin hajji ka dau niyan mi aikin hajji to wannan shi kun babu lahi domin ka yi tamattu'i wanda za mu gani a nan gaba babul ha'idi tuhillu bil hajji babi mai bayani akan mace wadda take haila waishin tana iya ta ɗauki niyan hajji tana iya ta sa ihrami shine ma'anan alha'idu tuhillu bil hajji حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر أسماء بنت عميس نفست an kawo shi mabni lil majhul ne dan saboda annifas ba mace ke jayo ma kanta shi ba zo mata ne yake yi ma'ana asma'u bintu umais ta aihu sai jinin biki ya zubo mata shine ma'anan wannan bi muhammad ibn abi bakrin aihuwar muhammad bin abi bakr bi shajara kuma wannan aihuwar ta isko ta ne a wani wuri da ake ce ma shajara fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ababakrin sai manzon Allah ya umarci abubakar an tartatila akan cewa ya ce mata ta yi wanka fatuhilla sai ta ɗau niyya ta aikin hajji da umara ana gane da kyau ko? a nan a farkon babi mu aka ce alha'id ko amma kuma nan zancen mai haila aka kawo mai biki ko don me yasa aka kawo wannan don saboda hukuncinsu guda ne da hukuncin mai biki da hukuncin mai haila dukkaninsu guda ne kamar yadda baya halatta ka ka sadu da mai biki da mai haila haka baya halatta ka sadu ka sadu da mai biki kamar yadda mace mai haila baya halatta ta yi sallah haka ita ma mai biki baya halatta ta yi ne ta yi sallah to shi yasa malam sai ya kawo mai biki anan dan ya nuna mana hukuncin su guda ne yanda hadisi yake shine asma'u ce ka ji matan sahabbai da kokari za a je wajen hajji ne kuma hajjatul wada'a ne wanda mafi yawan sahabbai sun je ita ma asma a mata abubakar ta ce ba za a bar ta baya ba dama asma a tarihinta akwai abin birgewa ita ke ake ce ma ake ma laƙabi da zaujatu shahidai ne matar shahidi guda biyu kuma matar sahabi guda uku kuma sahabban ma mafi alkhairi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon aurenta ta auri Ja'far at-Tayyar shine Ja'far dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka kashe a gazwatu Mu'ta kenan Ja'far ta aura bayan Ja'far ya rasu ta kare idda Abubakar yami ya nemi aurenta Abubakar shi ma bayan ya rasu waye shige Ali ana gane da kyau ko kuma dukkaninsu kowanne daga ciki sai da ta aihu sai da ta aihu daga gare su kenan ɗiyan mutum nawa ke gare ta uku amma kaddara ce ta sa haka ko amma wannan kaddara ai ta zo da me ta zo da alheri domin wannan matar tana daga cikin matan da yan shi'a ba sa son gayin tarihinta da in sun gayi tarihinta dole sai sun haɗo da wa da abubakar makiyinsu ko ana gane da kyau ko to ka gani mace guda matar Ali tana da ɗa da abubakar to kenan ko don wannan ya kamata a ce sun mi sun girma abubakar ko amma duk da wannan kun ba su wannan wannan kuma yake nuna kyaukyawar alaƙa da take tsakanin abubakar da wa da wa da Ali domin ko kun san da cewa soyayya ce take sa ka mutu ka bar mata da ɗiya wani ya aure ta idan har ka mutu ka bar mata da ɗiya wani ya aure ta alama ce ta yana son ka da me da alkhairi don in ya aure matar zai kula da me da ƴaƴanka sai inda ya kasance matar mai yancin garau-garau ce ko an bar mata gado mai yawa to wannan kuma na san kowa zai iya cewa yana so amma in yar yaku ba ce wanda ba bar mata gado ba to wannan kuma duk wanda kaga ya aure to tsakani da Allah ne ya aure ta sai kuma in tana da kala dama abu ke sa aure mata in ba in tana da kala ko tana da yancin garau-garau ko to wanda shine kenan a takaice dai wannan falala ce ta ta asma bintu umais abubakar yana da diya asma kuma yana da mata mi yana da mata asma kuma wannan muhammad bin abubakar shine dan abubakar mabima na ƙarshe mace ta ce ɗishi ta ƙarshe wannan shine dan shi wanda ya rasu yana da shekara guda biyu ana gane da kyau ko shine kenan muhammad bin abubakar ana yana ɗaya daga cikin shigarun sahaba ƙananan sahabbai wannan hadisin abin da yake nuna mana shine al-mashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani yana mi yana jayo sauki da ta ayuhu ita zaton ta da a ce ta mi ta koma gida dan tana mi dan tana biki amma tare da wannan sai aka ce ta ci gaba da mi da aikin hajjinta wannan yake nuna sauki na musulunci ta duk lokacin da ka shiga tsanani to zai mi zai sauƙaƙa maka zai maka rangwame حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل ابن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن إكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت mai haila da mai biki idan suka zo akan lokaci tagatasilani wa tuhrimani ma'ana sun zo wajen aikin hajji kuma daidai lokacin da suna biki ko suna haila to taqtasilani wa tuhrimani za su yi wanka su yi ihrami wa taqdiyani almanasika kullaha kuma su yi ina alqada akwai lokacin da yake zamantowa da ma'anan al'ada shi yasa riwayar da ta zo a hadisi wancan da aka ce fama fatakum faqudu sai malamai suka ce faqudu kin nan akwai lokacin da yake zakuwa da ma'anan alqada yazo da ma'anan mi al'ada kenan ko da an ɗauki wannan riwayar baya nuna in ka zo ka isko raka a guda biyu to yanzu wanda ka suka kubuce ma shi ne za ka biya a'a shikawa kawai za ka yi ana gane matsalar na'am kenan fa me yake da suna wa tuhrimani wa taqdiyani almanasik kenan su yi ihrami sai su yi ayyukan aikin haji kullaha gaba ɗayan su ghayra at-tawafi bil baiti banda tawafi قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر حتى سنين أركي ولم يذكر ابن عب ولم يذكر ولم يذكر ابن عيسى إكرمة ومجاهدا قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها رواية ابن عيسى باب كلها قال المناتك sai gaba ɗayan aikin hajji da umara illa tawafa bil baiti sai dai tawafi na ka'aba wannan hadisin abin da yake nunawa shine mace da ta je aikin haji da umara sai jinin biki ya zo mata ko kuma haila ta zo mata to za ta ci gaba da yin ibadunta gaba daya na haji sai dai tawafi ne ba za ta yi ba don me yasa aka ce ba za ta yi tawafi ba domin min shuruti tawafi alwudu ko at-tahara yana daga cikin sharuɗan tawafi yin me yin tsarki kamar yadda in za ka yi sallah dole sai da arwalla to haka tawafi ma sai da arwalla ake yin sa to kenan tun da su da suke haila ko sun yi arwalla ba ta yi ba kenan ba za su yi dawafi ba kenan idan suka zo za su yi dukkanin aikin haji sai dawafi za su bari sai jini ya dauke sannan su yi ne su yi dawafi to a lokacin da su suna jira har mace jinin ta ya dauke sannan ta yi ne ta yi dawafi sai ta taho gida to a yanzu da komi a tsare ne program ne jirgi ne bi da avion ne in irregulier ne da ja an sagarar da za ta mi irregulier ne da ja an sagarar da za ta mi za ta komowa to kuma har ta taso komowa jinin bai mi ba bai tsaya ba ya za ta yi haka dai za ta taho wata afallahu amma salaf domin alhajju arafa ba dai ta yi arafa ba to shi kenan ana gani da ke ko wannan shi ne kenan a takaice dai wannan yana mana sauki na musulunci almashaqqatu tajlibu at-taysir idza daqa al-amru tasa'a wa idza tasa'a daqa babu at-tib 'inda al-ihram babu mai bayani akan a sa turare a wajen ihrami kun san yana daga cikin mahzuratul ihram akwai abin da ake cewa mahzuratul ihram abubuwan da suke haramun mutum ya yi in ya dauniyan aikin hajji ko umara da kasa ihramin nan to akwai abubuwan da suke haramun gare ka kai daga cikinsu akwai atibu turare to wannan babin zai muna bayani mutum ne wajen sa ihrami kamin ya sanya shi sa turare ya hukuncin sai ke حدثنا القعنبي وأحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ناكسا شيء ina sanya ma manzon Allah turare ga ihramin sa kayan da zai sa na ihrami qabla an yuhrima kamin ya dau kamin ya sa ihramin wali ihlalihi qabla an yatufa bil baiti haka kuma lokacin da ya banye ihramin sa kamin ya dawafi ana gane da ko حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل ابن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم زنشنا دنك موكو كمر إنا كلو زواغا وبيس المسك أي علامة المسك كما إنا كلو علامة تمسك تترارا المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرق شيني تكيا صورو معنى تكيا غاشم منظر الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم الهالي تكين إحرامي wannan hadisan guda biyu abinda suke nihi shine muka ce yana daga cikin abin da yake haramun sanya turare ana cikin mi ihrami na aikin haji da umara to amma Aisha tace manzo Allah ya kasance kamin ya sa ihramin tana sanya mi tana sanya turare ga kayan shi wataran kuma kamin yayi ihrami yana sanya turare ga gashin shi wanda hamma tana ganin ga tana ganin me tana ganin turaren bayan ya sa ihrami to wannan hadisin me yake nunawa ashe idan kamin ka yi ihrami kasa turare babu mi babu mi babu laihi babu laihi na wannan masu bibiyar karatunmu na alkawa'idul fiqhiyya wace ka'ida zai tuna muku masu bibiyar karatunmu na alkawa'idul fiqhiyya wannan mas'alar dalili ce akan wata ka'ida aha na'am akwai wata ka'ida fikihiyya mai mahimmanci babu wanda ya tuna na'am ta ka'idar shine yughtafaru fil baqa'i ma la yughtafaru fil ibtida'i kun tuno ko ba tuno ba mala hasan ka tuno yughtafaru fil baqa'i ma la yughtafaru fil ibtida'i ana yahe ma mutum idan ya kasance kamin ya yi abu ya yi abin da aka hana ko kuma yana cikin yi abin ya zo in dai ba ya yi abin ba ne lokacin da aka hana bin misali ta da hilmakal manzo Allah ya ce idza uqimatis salatu fala salata ila maktuba in aka tayar da sallah to haramun ne kai kowace sallah haramun ne kai nafila sai dai sallah ta farilla to amma kai ne kana cikin sallah ta nafila kayi raka'a ta ɗai za ka yi ta biyu sai ne sai aka ta da ikama wannan haramcin yana shahuwarka yana shahuwarka bai shahuwarka don mi don ka fara sallan ne kahin mi kahin ami a tayar da ikama shine yugtafaru fil baqa a wata ibarar yugtafaru baqa'an ma la yugtafaru ibtida'an da a ce ana ta da ikama ne kabarta nafila in kai kayi mi kayi haramun amma da yake ana cikin kana cikin sallar ne aka ta da ikama kenan kana da damar ka mi ka yi da sallar haka shi ma ihrami da a ce kana sanye da ihramin ne ka sami ka sa turare kayi haramun amma kamin ka sanya ihramin sai ka heshe shi da turare ka sanya bayan ka sa ihramin za a ji kamshin turaren ko ba za a ji ba wannan kamshin turaren da ake ji bayan kasa ihrami kana da lahi ko baka da baka da dan me yasa dan ka sanya shi ne kahin me kahin ka ihrami shine yughtafaru fil baqa'i ma la yughtafaru fil ibtida mutun ne ya ya aza kofi na hura lokacin azumi yana cikin sahur ya aza kofi ga baki sai akai as-salatu khairun minan nawmi ya zai ya ci gaba ya kwadaɗe in ya so sai ya aje ko amma to da ana as-salatu khairun min ina horan nan ku bane ya dau azumi ko bai doka ba bai doka ba ya lalata mi ya lalata azumi shine yuktafaru baqa'an ma la yuktafaru ibtida'an ko yuktafaru fil baqa'i ma la yuktafaru fil ibtida wannan kaida tana da muhimmanci sosai to wannan shine kenan a takaice a hikimar da ta sa aka hana sanya turare lokacin ihrami shine dan lokacin da mutum yake cikin ihrami ana son mutum ya kasance ya yi nesa daga dukkanin abin da zai tada mishi sha'awa shi kuma turare yana daga cikin abin da yake mi yake mi yake tayar da sha'awa ana gane da ke ku bayan wannan kuma lokacin da kake sanye da turare irin mai kamshin nan zai iya rika jayo hankalin wasu da sun yi kamshin turaren ya tuna musu da mi kai wancan turaren kaza ne irin masu ce da turare ne ko ka ina zan samu irin wancan turaren to sai ya kawar da su daga ibadar da suka zo yi mala ya ce babu talbidi babu mai bayani akan at-talbid me ake ce ma at-talbid shine cure kai me ake ce ma cure kai shine bari mu mu kare hadisin sai mu fassara abinda ake nufi da cure kai حدثنا سليمان بن داوود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا ناجي من ظن الله ينا لبيك اللهم لبيك الهالي قاشن كان شينا تشوري حدثنا عبيد الله ابن عمر حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل من ظن الله يا تشوري كنسا da zuma ana gane da kyau ko na'am sai dai wannan shi hadisin bai inganta ba abinda ake ni da cure kai shine laraba kun san mutane ne masu gashi suna mi suna tara gashi ko to sai ya kasance a lokacin ihrami musamman a wancan lokacin nasu samun wurin wanka yana mi yana wahala kana iya kai sati guda baka samu mi ba baka samu wurin wanka ba ko kai kwana uku baka samu damar yin wanka ba shi kuma gashi mai yawa idan har aka jima yayi kwana ɗai ba a wanke shi ba a lokacin su musamman ƙiya tana saurin mi tana mi tana saurin taruwa ko kuma ƙura gashin duk sai ya ya muke da suna ya shiga cikin juna to sai dubarar da suke shine idan mutum zai yi ihrami tunda ya san ba zai samu daman wanke kansa ba a ko da yaushe ana gani da kyau ko to shine sai su cure kansu akwai wani abu da suke sa ma kan nasu sai gashin ya game wuri guda yanda ka san wannan hulattawa ya akwai akwai tauri ko haka gashin zai curewa wuri guda ta yanda ƙiya ba za ta iya shiga ba haka kuma gashin ba zai tami ba ba zai wawwatse ba ya ta wawwarewa yayi kura da abin da ya kama da haka kenan dauda ba za ta shiga a cikin gashin ba to shine ake cewa at-talbi akwai wanda suke yi da zuma sai a sa ma gashin kai zuma a game sai ya dambale wuri guda akwai wanda suke yi da yodo ana ana gane da kyau ko ɗan yamai sun san yodo yanzu yanzu makeup ya lalata ya lalata mata mu da iyayenmu da yodo suke wanke kai kuma gashin ya yodo ana gane da kyau ko ai kun ga yanda yodo yake ko misali in ana so a sheri wata mata sai a ce ka ganta da takwarkwasa kamar yodo an san yodo yadda yake takwarkwasa ko ai ya duki ce gare shi ma'ana to mace mai irin wannan ta sai a ce takwarkwasa kamar yodo to shine wannan ma'ana gashin su idan suna wanke shi kuma zaka ga yayi walƙiya masha Allah to amma yanzu sai turawa suka hana su sa yodo suka ka musu makeup ko da kahin ma makeup akwai wani abu da suke ce mishi namanta sunan shi kahin ibe likis yawa likis shi aka shi aka sani kahin ibe walalaci ma har maza aka samu suna sawa to wannan shine kenan a wannan shi ake ce ma shigantaka wai namiji da suna hajara ala ga da ku shine kai ba mace ba ina kai ina gyaran gashi ba kitso za a maka ba kuma ba ado za ka yi balle ka ce mai da suna matarka ta san kallon gashin ka yana walƙiya mace ma ai ta hiso daga namiji da kolo ku ta san ƙato ne take awar ba mace irin ta ba to wannan shi ake ce ma at-talbid sun kasance suna yin shi lokacin lokacin ihrami an gane hikimarsa ko kuma da yadda ake yin shi to mu za mu yi cewa yanzu wannan lokacin an wadatar da wannan domin masabki ke gare ka ingantacce da ka sai za ka yi wanka da sauransu muke suna ana dai ruwa sun wadatu ban ɗakuna akwai su da abin da ya kamata haka ko kuma zan iya cewa mu da yake ba ma tara gashi muke ba ko al'adar mu ba mu tara gashi shi yasa mu a nan a kasashen mu sunna shine kaka tara gashi ana gane da kyau ko domin malamai suka ce af'alul me yake da suna af'alul muwafaqa fi muwafaqati kullu qaumin ayyuka wanda suke na al'ada ne to kowa zai yi daidai da yanda al'adar suke yi su su manzon Allah al'adar suna mi suna tara gashi mu kuma al'ada mu ba a mi ba a tara gashi nan tara gashi saba ma sunna ne wallahu ta'ala a'lam babun fil hadi ina da tsaman lokaci yayi ko a lokaci yayi musamman karatun da za a yi na bayan sallar isha idan kada a ja sosai nan za mu dakata kenan sai mu sai mun zo gobe za a tashi ne a cikin abin da ya shahi bangare na hadaya wanda akwai bayanai masu yawa a ciki da yardan Allah eh sati mai zuwa ko gobe ai tafsiri ne ko na'am gobe tafsiri ne insha Allah a kenan nan zamu dakata idan an tashi kenan inda za a yi karatun larabci nan ne a daidai shatokin nan ana gan da kyau ko akwai kwana tana nan ciki nan za a shiga akwai babban aji na nan za a bude shi ma tun inda an kare sallah kowa yana iya shiga wanda ya kare azkarkin shi yana iya shiga ya zamna akwai tabuloli insha Allah kenan anan za a yi karatun da yardan Allah sauran dai bayanai kun ji su a cikin aji idan mun shiga inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah